إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan safiya ta ranar asabar wadda ita ce safiyar 27 ga watan rajab shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 18 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na gidan mai martaba sarkin Buhari da ke yankin babban birnin tarayyar Najeriya a inda muke gabatar da daura daga littafin Kitabus Sunna wallafar al-Imamu Harb ibn Isma'il al-Hanzali al-Karmani rahmatullahi alaihi wanda littafi ne na aƙida ta salafiya idan ba manta ba mun yi darussa guda ɗaya har zuwa shida ko wannan shine zai kama darasi na nawa kenan na bakwai ko na shida na shida ko na wannan zai kama darasi mai darasa biyar kenan wannan shine darasi na shida insha Allah a cikin wannan jerin giya mai albarka za mu tashi daga shafi na 68 a gaba ta ɗari da bakwai a inda mala yake cewa wa min asma'il khawarij ya gushe ba yana yi mana yar itlala yar takaitacciyar tarjama ta firaqud dalal wato kungiyoyin bata a musulunci musamman waɗanda akwai su a wancan zamani da yake magana karni na biyu zuwa na uku daga cikinsu akwai khawarija wanda a zamanance khawarija suna bullowa da sura irin ta 'yan boko haram ko ‘yan ƙalaƙato za ka duk suna ɗaukan wasu al'adu da ɗabi'u na khawarija. Abu dai mafi muhimmanci a aƙidar khawarija shi ne kafarta jumhurin musulmai, wanda ita ce aƙidar da babu wani ba khawarije ba ce sai ka tarar da shi da ita, sai kuma zubar da jini, suna da saurin zubar da jini da kuma ƙaryata nasoshi na shari'a musamman wanda suke cikin hadifai. To, tun a wancan zamanin sun tarar rabuwa saboda duk irin wannan hanyoyin bata abu ne mai sauki yau wane ya saba wane wane ya saba wane sai wane ya kafirta wane wane ya kafirta wane da aka suke ta rabuwa zuwa firak firak firak da yawa kala daban-daban to sune yake kawo mana sunayen su da intima'at din su da aka yake cewa min asma'il khawarij al-haruriyya daga cikin sunayen khawarija akwai al-haruriyya wa hum ahlu harawra haraura haka ake karanta shi sunan wata anguwa ne ko wata alƙarya da ke kusa da birnin kufa inda asalin khawarij ɗabaƙar khawarij ta farko wanda suka yi wa sidna alitawaye ɗin nan suka kafarta shi suka kafarta mu'awiya suka kafarta magoya bayan duka ɓangarorin guda biyu suka ce duk wanda baya cikin sa ma kafiri ne sai suka fice daga cikin al'umma suka kuma suka kafa wannan sansani su mutum wajen dubu hudu a wannan wuri da ake ce ma haraura da su ne kuma aka yakin na harawan wanda sai na ali Allah ya bashi nasara a kansu kuma busharar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta tabbata a kansa cewa tamruqu marika za a samu wasu fandararru su fice daga musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taqtuluhum aqrabul fi'atayn ila alhaq waɗanda suka fi kusa da gaskiya cikin ƙungiyoyin musulmai ɗin guda biyu za su kashe waɗannan sai na ali shi ya fi kusa da gaskiya radiyallahu anhu kuma shi ya kashe su kuma ya yi farin ciki da samun wannan falalar har sai da ya sujuda ta ta ainihin wato shukur to haraura nan suka taru mun san tarihin sayyidina abbas abdullahi dan abbas da ya je musu wa'azi har aka samu kusan ɗaya bisa ukun su suka tuba sannan kuma suka kashe wata baiwa ko wata mata ta abdullahi dan abin nan wato dan Abdullahi dan Khabbab dan Arat yana tafe da matarsa ko bai wasu take sadaka suka kashe ta suka kashe hadan cikinta har sai suka fasa cikinta suka suka zaro da to daga nan sayyidina Ali ce to waɗannan fa sun riga sun zara takobi dole ne a yake su malamai sun ce ma'ana haraura shine wato wuri mai zafi wuri mai zafi kamar da Allah yake fada wala dhillu wala harur al harur wato wuri mai tsananin zafi wallahu ta'ala alam waɗannan su ne firka ta khawarija ta farko su ahalu na harawan wato yakin da aka yi da su kenan ko al-haruriya ga yana Aisha take ce waccan mata ta mata tambaya a haruriyatun anti wa wal azariqa akwai kuma waɗanda suka fandare su ma daga cikin waɗannan daga cikin waɗannan suka sake fandara suka ware tasu tawagar sune wa hum ashabu nafi' ibn al-azraq wannan wani fattak ne wani mai zubar da jini ne wato wani wani wani mara imani ne shi ma wanda bai da wasa wajen zubar da jini shine ya sake ware tashi kungiyar su yake ci musu al-azariqa walahum wa qawluhum akhbathul aqawili wadannan kungiya zancen su yafi na kowa muni wa ab'aduha min al-islam was sunnah kuma zancen su manisanci ne daga alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wan najdiyya wa hum ashabu najda ibn amir al-haruri ko kuma in najdiyya wanda ogansu shine najda ibn amir والإباضية وهم أصحاب, أصحاب عبد الله بن عباض wanda suke magoya bayan Abdullahi dan Ibad was-Sifriya wahum ashabu Dawud ibn Nu'man qila hayna qila la innaka sifrun min al-ilm ana ce musu as-Sifriya saboda ogan su mai suna Dawud ibn Nu'man an taba yi mishi wata ba'a cewa anta sifrun min al-ilm kai zero ne a ilimi baka da komai na ilimi kuma da ma galibin sa haka suke hudatha'ul ahlam wa nuqasa'ul aql wa qalilul ilm dama wannan shine yake haɗuwar mutane sai su samu wannan matsala karancin shekaru da karancin hangen nesa da karancin ilimi in suka zo suka haɗu da tsananin kishin addini to sai a hankali wannan yana daga cikin abin da ke haifar da khawarijanci mutum ya zama yana da tsabar hamiyya kishin addini mai tsanani kuma ilimin da zai gudanar da addinin yayi karanci sannan kuma ya ɗauka shi wakilin addini ne mai kwantun da yana da kishi to ya kama azumi ya kama sallah ya kama istighfari da tilawa sai ya tsira amma sai ya ɗauka shi wakilin addinin mutane ne shi zai magana a madadin mutane to shine ruwai bi zakin wato rajulu tafe ya takallamu fi umuril amma mutum wanda yake makaskanci bai da wani tarihi na ilimi ko na koyon karatu kawai sai ka ji ya zama malami da aka yana da kyau jama'a mu kula da wannan kwarai da gaske wane ne yake cewa malami wanda za a saurari karatu a gurinsa tun farko mu gane dole ya zama mutum yana da tarihin koyon ilimi dan misali yanzu babu da gwamnati ta ba mutum lasisin zama likita bai da tarihin karatun likitanci ma'ana bai da certificate cewa yayi graduating daga wata medical school babu yadda za a yi komin yadda yake ganin shi yanzu ya kware zai iya yin tiyata ba za a taɓa ba shi lasisi tumukun sai a ba mutum masallaci ba a san daga inda ya tsoro ba kawai dai an ji shi da da jur'a da zaƙin baki da iya saja'i da kaushin hali sai kai a duka ai malami ne wani na yin magana sai a ce hasada ne za ka dole mutane sai bakin su shiru shi kuma ya ci gaba da halaka mutane dole ya zama kafin a ba mutum malanta ya zama an san tarihin koyon iliminsa sannan kuma ya zama malamai ba jahilai ba ba mu jahilai ba malamai sun yadda cewa malami ne kada kada mu yadda da nadin jahilai irin na zulke dan muhammad ko mun gane jama'a galibi zaka ga irin waɗannan jahilan gari ne ke nada su to shi kuma jahili kamar da ibn taymiya yake cewa jahili bai san waye malami ba malami shi ya san malami kuma ya san jahili saboda malami ya taba zama jahili kafin ya zama malami zaka zai gane kowanne kamar yadda talaka bai san waye mai kudi ba masu kudi suka san junansu amma mu talakawa ba mu san waye mai kudi ba mutum da yana hawa ta gwangwanin mota kawai mun ga yana kare hular shi ya ya sai wata waya mai tsada halama ba shi ya ce siya ba sani ba ya dan gidan dan gidan shi sai a ce mai kudi ne alhalin talaka ne dan uwan mu kun mun gane to da haka jama'a dole ya zama yana da tarihin koyon ilimi sannan malamai sun yadda ya iya sannan kuma ya zama yana bin tafarkin magabata to a samu waɗannan uku sannan ya halasta mu tsuguna mu ce ya koya mana karatu in ba haka ba sai ya batar da mutane kuma saboda shi haɗarin tasirin mutumin da ya koya ma karatu shine babu yadda ka iya in ka zauna gaban mutum ka koyi karatu dole sai ya ban maka wani asari a tare da kai ko ka saba mushi shi zaka ce a daina sauraron yan bid'a ko ka saurare shi da nufin kana so ka gano kuskuren shi ne sai ya ban maka wani abu ya makale a zuciyarka bi wa'ayin aw bi ghairi wa'ayin wato consciously or unconsciously sai wani abu ya makale a zuciyarka ya ta maka sake-sake shi za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin jawabin da ya akan dujal ya bayyana hadarin dujal dujal da cewa dujal ga yadda yake ga yadda yake kaga duk musulmi sun san dujal mutum banza ne a annabi ya ce in yazo ku je ku kure mun shi ba sai ce in yazo kowa ya gudu kar ka je ka saurare shi saboda zaka iya samun matsala in ka je saurare shi a fa kana da bayani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa batacce ne amma annabi bai ce to da wannan hujojin da na ga muku ku je ku kure shi ba sai ce ku gudu kowa ya ta kan shi to haka yake malamin bid'a so da haka sai kaga waɗannan hudafaul ahlam masu karancin hankali masu karancin shekaru masu karancin ilimi sai su nada kansu malanta daga nan shine ake samun irin wannan fitina da aka samu ta boko haram ga tanan wanda har yanzu al'umma tana biyan farashinta har yanzu bayan dubban ɗaruruwan mutanen da aka kashe da wanda aka sharrada da waɗanda aka yi wa fyaɗe da wanda aka mai da su marayu da garuruwan da aka lalata da jinanan abriya'u da aka zubar amma har yanzu bata mutu ba wajen shekara goma sha biyar har yanzu jama'a me ya kawo wannan shine duka abin da ya kawo wannan shine rashin hankali da rashin ilimi da rashin hange nesa da Muhammadu Yusuf ya ɗauka malanta ce za ka iya zero ɗin shi zuwa wannan kuma daga karke mai musulunci ya samu wata riba musulunci ya ci akan wannan babu babu ribar da musulunci ya ci akan wannan Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa walbai hasiya wal maimuniya wal khazimiya duk waɗannan sunayen ƙungiyoyi ne na ainihin wato khawarija kala daban-daban kullu haula'i khawariju fusaqun ci duk waɗannan gaba ɗayan su khawarijawa ne fusaqu mutanen banza ne mukhalifuna lis-sunna masu saba wa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kharijuna min al-milla kuma sun fita daga cikin wato da'ira addinin musulunci ahlu bid'atin wa dalala yan bid'a ne yan bata wa hum lususun zaka ga mafi yawan su barayi ne wa qutta'un yan fashi ne kad arafnahum bidhalika an san su da wannan al'ada an san su da zuwa su fasa banki su fasa kasuwa su fasa shago su sata anan su kama mata su kama yara su yi kidnapping in muka lura wannan wannan wannan abin nan kashi na boko haram shine extending zuwa banditry satan shanu da da da fasa shagunan mutane da zuwa gari ayi ayi wawasun dukiya kuma shine su ƙara extending zuwa wannan new business na, na kidnapping duk shine shine ya ƙara extending zuwa business na kidnapping yanzu duba gani jama'a in banda dan kwanakin nan ɗan watannin nan na baya da abubuwa ya sauki yanzu munan da muka biyo hanyar abuja da ba za mu ma iya binta ba abuja kaduna mutane sun daina binta saboda tsoro mutane sun shiga cikin bala'i da kunci hanyar sokoto hanyar katsina hanyar ina ne ko ina arewa wannan sai da ya zama ko wannan fitintunu sun addaba mutane dama tun can haka suke za su zo su tara gari su cinna mai wuta su harbi wanda za su harba su kwashe dukiya su kwashe magani ababen hawa su ɗebi man fetur a gidajen mai su ƙona su tafi haka suke yi dama dama wanda ta ce ɗabi'arsu a kowane zamani Allah ya kyauta mala ya ce wa shu'ubiyyatu wa hum ashabu bid'atin wa dalala ko kuma ƴan shu'ubiyya sune wanda muka ji a darasi da ya gabata wato waɗanda suke ƙin larabawa wa hum yaquluna al-arabu wal mawali indana wahid suna cewa mu a goma da larabawa da wanda suke wato bararin bayi bai bayi wato duk ɗaya ne la ya rauna lil arabi haqqan suna ganin laraba ba su da cancanta a ce su ne shugabanni wala yarifuna lahum fadlan ba sa ganin falalan larabawa akan sauran al'umma wala yuhibbunahum ba sa kaunan larabawa bal yubghidunahum yubghiduna al araba suna kin larabawa wa yadmiruna lahum al gilla wal hasada wal bughdata fi qulubihim suna cikin zuciyarsu akwai kiyayya da hasada da gaba against larabawa وهذا قول قبيح ابتدعه رجل من اهل العراق وتابعه عليه نفر يسير فقتل عليه ce wannan muguwan magana ce wadda wani ba iraki ne ya faro ta wani ba bawa ne a iraki ya fara wannan muguwan magana kuma aka samu suka bi shi akai har suka aka kashe su akan haka su ne 'yan shu'ubiyya din bayan zaka iya cewa misali daga cikin bata akwai kabilanci kenan daga cikin hanyoyin bata mutane su gina rayuwarsu akan kabilanci musamman su shigo da shi cikin addini a ce wane bahaushe ne wane banife ne wane bayarabe ne wane bagi ne wane kaza mu gina unsuriya akan wannan annabi yayi hani kwarai game da wannan ɗabi'a saboda tana fatattaka al'umman musulmai duk inda musulmai suke dan suka fara ware kansu based on jinsin kabilarsu ko garinsu to sun kama hanyar raba al'ummarsu da haka jama'a mu kiyaye wannan kwarai da gaske kada mu sake mana harka addini ya zama ko shugabanci ne za a bayar a wata kungiya ko a wata harka a fara tunanin to wanda ya cancanta shine dan kabila kaza wani bai cancanta ba bai ya cancanta shi saboda yare kaza ne shi to ana kawo wannan ko an kawo tafariki bainal musulmi mu kiyaye shi jama'a yana da hadari kwarai da gaske a tarihin al'ummomi wannan ya fatattaka al'umma shi sa annabi kuma ya ce daga cikin maguzanci da musulmai ba za su daina yi ba laysa minna man da'a ila asabiyya to mu kiyaye shi kwarai da gaske jama'a musamman irin wannan environment din da yake cosmopolitan inda irin nan yankin Abuja kusan kowane yaren Najeriya akwai shi to sai ga misali an zo za a raba mukamin kungiyar Izala ko mukamin wani abu kaza to kada mu sake mu musulmai mu gina wannan tunanin based on yarurruka kar mu sake kawai waye cancanta ko duka mu musulmai ne ko to ba mu da wani identity in ba wannan ba malai yace wa ashabur ra'ayi daga cikin jerin yan bid'a ya ƙara dawo da wannan zance ya ce da yan ra'ayi an ra'ayu a nan abin da ake nufi da shi kamar da muka ambata shi ne wato gina zance a bisa fahimtar da su suka yi ba tare da dogaro da nasoshi ba ba wai ganin damarsu ba suna da usul da ƙawa'id da suka gina don haka malamin tambaya sai ce ara kaza ra'ayi fi haza kaza to sai ake ci musu ashabun ra'ayi wa hum mubtadi'atun dullalun wa ada'us sunnati wal athar yan bid'a ne batattu makiya sunna makiya hadisi yarawna addini ra'ayan wa qiyasan wa istihsanan su a gunsu addini shine a gani na shine kuma qiyasi wato analogy kenan da kuma istihsan abin da ya burge su wato a qadiyar kamar yadda muka ambata kuma gashi mali ya ƙara kawo ta shine akwai dadadden rikici tsakanin ahlul hadith da ahlul ra'ayi makarantu ne guda biyu kuma ce filosofi ne guda biyu a wancan zamanin akwai mazahib na malamai ahalul asari wa naqal wanda su ne aksariya su maliku su auza'i su sufyan thauri su ibn uyayna su ahmad ibn hanbal su shafi'i su ibn rawiya da sauransu duk waɗannan ahalul asar ne wato za su bada fatawa hadisi suke nema magana sahabbai suke nema magana tabi'ai sai aka zo sai wata makaranta ta kafu a ainihin kufa ita ce makaranta Uh, Hamad ɗan Abi Sulaiman wanda ya yayi su Abu Hanifa, Abu Hanifa kuma ya yayi tabakar su Zufar da su Hamad ibn uh, ibn Nu'man ɗansa kenan da su uh, Abu Yusuf al-Qadi da Muhammad ibn Hassan al-Shaybani da sauransu. Ya yayi wata tabaka wata kaukaba ta waɗannan malaman. Sai zama su kuma tafarkin su shine a gani na. To saboda suna da ƙarancin biba'a ta hadisi. Qillatu biba'atin fil hadith ya da gaske abin da ja su zuwa ga wannan na biyu kuma mukhalafatuhum lil asar za su bada fatawa sai a ce musu ga hadisi sai su ce wannan hadisin hadha rihun wannan wannan iska ne ba ma son wannan hadisin suna da wannan gautsin kamar hadisin albayyani bil khiyari malam ya tafarraqa an ga Abu Hanifa wannan hadisin sai ce to in a cikin jirgin suke fa ya kenan me ma'anar da za a ce in dai ba su rabu ba za su iya za su iya abin nan za a iya sauya abin nan cinikin transaction din to sai ce in a jirgin ruwa suke ba inda za su zama wuri ɗaya watanni kaga wannan izgili ne ga hadisi to malamai suka ga irin waɗannan abubuwan sai suka ta sai suka ta hujumi gare su ga su Imam Malik ya taɓa bada fatawa ma ya ce shi baya ganin halastin karaye a garin da mazhabin Abu Hanifa yake da ta cewa ya tambayi wani wani ya ce menene ake faɗa game da me ake bi a garinku ya ce mazhabin abu hanifa ya ce ara Allah ya sukuna almar'u baladakum ina ganin bai kamata mutumin kirke zauna a garinku ba kai kaura ka bar garin to da sai suka tsananta ma waɗannan mutane da kuma abu na uku wanda yana da kyau shi ma mu ambata matsayin dalili shine ra'ayin Abu Hanifa game da sultan Abu Hanifa a farkon al'amari ya kasance yana da ra'ayin tawaye wato yana sukan sarki har ma ya goyi baya an yi masarakuna tawaye akwai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su Muhammad da Ibrahim da ake cewa Ibn al-Hasan Abu Hanifa ya taimake su da kuɗin shi dan su tawaye ma Abu Ja'far musu Allah ya gafarta musu gaba daya to waɗannan sai suka haɗu sai suka sai suka waggara zuciyar ahlul athari against mutanen kufan nan sai suka zama ba sa musu da sauki da haka za ga maganganun su al-jawzani Ahmad ibn Hanbal Abu Zur'a ibn Adin al-Jurjani Khatib al-Baghdadi duk waɗannan malaman na da zaka ji inda suka dinga yin rubdugu akan Abu Hanifa da mutanen mazhabinsa to wani abun mamaki malaman baya da suka zo muhaqqiqun kamar Ibn Hajarin kamar al-Imam zahabi sai suka kokarin su rage wa wannan abun wuta suka dan duba wasu bangarori suka ga cewa kai akwai faida za a sulhunta wannan rigima wannan rigimar ka a bar su ci gaba tafiya haka haka za ga su a cikin tafansu sai suka yi kokarin su wanke waɗancan tuhuma-tuhuma ko su rage musu zafi ko mun gane sai kuma aka samu wasu malamai su kuma kamar ibn abdulbari a cikin at-tamhid kamar abu ja'far al-bahawi mai akisa bahawiya da mai sharinta ibn abul izil halafi su kuma suka kawo wasu riwayoyi da wasu athar da ke nuni zuwa ga cewa abu hanifa ya tuba daga waɗannan abubuwa da aka sai malaman baya suka ce to in ya tabbata ya tuba ya wannan shine abin da ake so da aka bai halasta a ci gaba da zagi ko aibata shi ko lissafa shi cikin yan bid'a a lissafa shi cikin a'immatul huda kuma a nema a nema mashi gafara sannan a kiyaye waɗannan ra'ayoyin nasu na farko da aka zaga malamai na baya baya su Allah Abdurrahman al-Muallimi su Sheikh al-Albani su kaman Salihul Munajjid da da da da wasu su Bin Baz duk akan wannan ra'ayin suka tafi cewa a nema musu gafara ka a lissafa su cikin lubbu ahalil bida'i amma dai a kiyayi maganganunsu marasa kyau saboda ana sa ran cewa an kyautu zaton cewa abu hanifa musamman shi ya, ya tuba daga wasu ra'ayoyin nashi waɗannan musamman ga littafin shafiƙul akbar sannan kuma ɗaliban shi wanda suka gaji mazhabin musamman mutum biyan na abu yusuf alƙadi da muhammad ibn hassan ashaibani abu yusuf alƙadi dama Ahmad Ambari yana cewa dama shine amsaluhum shi yafi kowa saukin matsala a cikin su to Muhammad ibn Hassan Shebani shi kuma ya koma ma ya karatu a gun Maliku har ya rutu muwadda zaka sai zan mazhabin shi ya ya canza gaba daya ya ruwaito muwadda kuma ya game da Imam Shafi'i ya koyi fiqhin Shafi'i a gun Imam Shafi'i sun tattauna tattaunawa mai tsayi sai zama matsalolin shi sun ragu sosai sai da ƙarshe dai sai zama mazhabin Abu Hanifa ɗaya daga cikin marahib na Ahlus Sunna amma dai shine adnaha shine a ƙasa in an zo ana lissafin nagartan mazhabi mazhabin imam malik shi yafi nagarta da kusanci zuwa ga sunna saboda shi ya tsaya gem akan sunna kuma da kasancewar mauki'in mazhabin shine madina inda sahabbai suka rayu inda manzala sallallahu alaihi ya rasu inda ya ainihin karantawarsa to da haka sai ya zama ana ana wannan sassaucin amma kaga shi harbu yayi wannan magana ne a lokacin da ake cikin dagar ba a riga an samu sassaucin ba ko mun gane da haka zaka ji maganganun shi ba su da sauki akan su ya lissa ya faɗe su ya faɗa kuma a gaba ma zai ƙara faɗa yana sarrahawa ya ce na kaza da haka na san na wannan magana saboda na san kamar yadda malai ya faɗa jiya wasu za su ji magana da nauyi wanda ba su saba ji ba wani kuma akwai wanda dama da ya ji sai ya karas yana iya baya kama wa'azi akan cewa abuwa ni fa ba dan bid'a ne sai ta da wani wani sabon rikici kuma da an faɗa ya ce kabira asgar ne ya karanta da wanda kaga ya kutsa mu cikin rikici gaba daya Allah ya kyauta yace wa hum yukhalifuna al-athara wa yubtiluna al-haditha wa yarudduna ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna saba wa hadisai suna barnatar da su suna maiwa annabi da raddi kamar yadda fada dan su ƴan uwa su koma wa littafin musannaf na Abdurrazzaq Sanani kaga wannan tattaunawa da littafin التنكيل لما في تعنيب الكوثر من الأباطيل ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما da Abu Hanifa da masu faɗin irin maganar su ana musu kallon limamai ya dinuna bidinihim suna yin addinin su da irin nasu Abu Hanifa ya kulla bi qaulihim suna faɗin irin maganar su Abu Hanifa fa ayu dalalatin bi abyana mimman qala bi hadha yo waye kai wannan bata au kana ala mithli hadha ko wanda yake irin wannan يترك قول الرسول واصحابه ويتبع راي ابي حنيفه واصحابه يبر magana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya kuma yana bin magana abu hanifa da sahabbansa fakafa bi hadha ghayyan wannan ya isa mutum karkata murdiyan mai halakawa wa tughyanan da ganganci wa raddan da kuma maiwa da addinin musulunci wato martani gaba ta yi kamari tsakanin musamman tsakanin ab- hanafiyawa ne da shafi'awa musamman a wancan zamun nan musamman kuma a wanda ake ce ma mawara annahar irin su balkh irin su bukhara irin su ah, tirmidha waɗannan ƙasashen har sai ta kai mafa ko auren juna ba sa yi har sai ne aka samu wani malami ya bada fatawa ce to amma shi yanzu yana ganin ba shafi'i namiji zai iya auren ba hanafiya mace ya ce tanzilan laha manzilatar kitabiyya a ɗauke ta kamar kirista Eh, irin irin da aka dinga rikicin izala ɗin nan da ko a ta raba aure to su ma sun sun yi shi irin wannan amma sai wani ce to shi yana ganin ga wata mafita in kai namiji ba shafi ka ga ba hanafiya mace za ka yi aurenta amma kamar ba ka- ba kitabiya za ka ɗauke ta ba musulma ba ce kenan Allah ya kyauta eh, irin wannan usuriya yana da wahala kwarai da gaske wal wilayatu bid'atun wal bara'atu bid'a al wilayatu shine wato mutum ya zama ya jibinci suwa ne ya dauki wasu mutane a cikin musulmai su kadai ne nashi ba ruwan shi da saura kungiyarsa ko hizbinsa ko tafarkin su shi kadai yake bi wal bara'atu sauran kuma yace ya barranta da su bid'atu wannan wani sabon wata sabon bid'a ce ita ba mutum ya ware wasu ya ce ni a tawalla fulanan wa a tabarra umin fulani ina son wani wani nan cikin sabbai ne ko cikin tabi'ai ko cikin wasu malamai amma wani ba na ba shi to wannan shi ma bid'a ne jama'a aka kuma yanzu muna yin irin wannan abu ko kowa ya zaɓi wasu malamai da wasu du'at da su yake yi sauran kuma ba ruwan shi da su ba ruwan shi da gaskiyarsu ba ruwan shi da daidansu kawai ya ma laƙaba musu ya ce 'ya'yan kaza ne to bid'a ne shi ma wamu ladina yaquluna natawalla fulanan wa tabarra'u min fulan sune masu cewa mu- muna son wane amma ba ruwanmu da wane wa hadha alqawlu bid'atun wannan magana bid'a ce fahdharu mala yace ku guji shi Ah, an tambayi al-imam Ahmad ibn Hanbal aka ce mishi alga ta malam me zaka ce game da albara'a da alwilaya yake cewa an tatabarra'a min ahadi min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal wilaya an yatawalla ba'dan wa yatruka ba'dan yace duk waɗannan kurakurai ne ka zaɓi wani cikin sahabbai ka ce kana son shi ka bar wani ka zaɓi wani cikin ah, abin nan ah, sahabbai ka ce ba ka son shi ka kuma so wani ce to wannan duka bid'a ne ba daidai bane ومن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها duk waɗannan zantukan da aka ambata na ƙungiyoyin 'yan bid'a nan da ya fara ambata tun daga kan kadariya da khawarija da murji'a da kaza da kaza yace duk wanda yake faɗar wannan zance ko yake da ra'ayi irin wannan ra'ayi ko yake ganin wannan ra'ayin yana burge shi au hawiyaha yana son ra'ayin au radiyaha ko kuma ya yarda da abin da ake a cikin wannan tafarkin au ahabbaha ko yana son su a zuciyarsa faqad khalafa sunna wannan ya saba wa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja min jamaa ya fita daga cikin tafarkin jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa taraka al-athara yayi watsi da hadisi wa qala bil khilaf yana saba wa musulunci wa dakhala fil bid'a kuma ya kutsa cikin bid'a wa zala an tariqi ya zame daga kan hanya madidici Allah ka tsare mu daga zamiya wa ma tawfiquna illa billahi alaihi tawakkalna wa bihi ista'anna wala hawla wala quwwata illa billah yace gurin Allah kadai muke neman dace daga barkatar kuma akan Allah kadai muka dogara a wurin sa kadai muke neman agaji kuma babu karfi babu dabara sai ga Allah yace wa qad ahdatha ahlul ahwa'i wal bid'i wal khilafi asma'a shani'atan qabihatan fasammu biha ahlus sunnati yuriduna biha aibahum wa ta'ana alaihim wal waqi'ata fihim waliz waliz- ah, wal izra'a bihim inda sufaha'i wal juhali ana nan sai yan bid'a sai suka dauki wani salo shine suna kirkiro sunaye munana marasa dadi waɗanda suke na batanci su dinga si- sawa ahlus sunna su yuriduna bidhalika aibahu dan su dinga aibata ahlus sunna wa ta'ana fihim su dinga sukar su wal qi'ata fihim dan su auka musu wal izra'a bihim inda su fa dan su mai da su abin dariya da abin zolaya a gun wawaye wal juhal da jahilai wato kowanne nau'in yan bid'a suna da wani suna da suke sawa ahlus sunna kaga su yanzu yan bid'a duk wannan sunayen da aka sa musu sunan bid'a su ne babu wani wanda aka mai sharri aka sa mai sunan da ba shine yake yin abun ba an sa musu suna don a identify ɗinsu su kuma ahalus sunna da sai ka bar su a matsayin sunan abin da suke ahalus sunna ɗin amma kowa sai ya ƙirƙiro wani suna sai ya saka musu don ya dinga musu cin zarafi da ɓatanci ya dinga zolaya su wannan abin tun da haka ake yin shi kuma hayo ba a fasa ba ya ce fa'ammal murji'a fa inna hum yusammuna ahlus sunnati shukkakan su ‘yan murji'a sai su ce ahlus sunna a gunsun suka sun ce masu shakka to suna nufin wato ahlus sunna saboda ahlus sunna suna cewa ana mu'minin insha Allah sai su ce wannan ai shakka ne su ba za su ce ba za su faɗi haka ba mala ya ce wa kadhibatil wa kadhabatil murji'atu bal hum aula bi shakki wa takbit takdibi ce murji'a sun yi ƙarya su din su suka fi dacewa da a ce musu ‘yan shakka ko ‘yan ƙarya. Mu da muke cewa ana mu'minin insha Allah ba shakka muke yi ba, amma muna fawwala wa Allah ne. Wa malƙadariya, wai na mai samuna ala sunnati wal isbati mujbira. Su kuma suna ce musu ‘yan mujbira masu ‘yan tarsashe, in ji ‘yan ƙadariya kenan da suke cewa mutum yana da ƙudura a kan kansa ba ruwan Allah da shi. sai su ce wanda ya ce Allah shi yake halittar komai yana cewa bawa bawa kawai kaman wani inji ne da Allah yake juyawa da haka su ne suke suke ci musu mujbira kadhabatil qadariyatu bal hum aula bil kadhibi wal khilafi an fau qudratallahi an khalqi ce su suka fi cancanta da a kira su da ƙarya da kuma saba wa gaskiya saboda sun kore ƙarfin ikon Allah akan halittun Allah wa qalu lahu ma laysa bi ahlin lahu tabaaraka wa ta'ala suna kiran Allah da abinda Allah bai cancanta a kira shi da shi ba za ga al-Imam darimi a cikin littafin sa Naqdul Darimi ala Bishr al-Marrisi ya tattauna akan wannan magana dalla dalla saboda su Bishr sune waɗannan kadariya da wa amal jahmiyatu fa innahum yusammuna ahli sunnati mushabbiha jahmiya wanda sune muke da su galibi a Najeriya galibin ƴan dariƙa musamman malaman su jahmiya ne wato wanda za ga suna tawilin sifa duk wanda za ka ji ya ce Allah baya sama ba ka a ce Allah ya daidaita akan al'arshi ka a ce Allah yana da hannu ka a ce Allah yana so ko yana ki ka a ce Allah yana kaza wannan jahamiyanci ne za ga galibi ru'us malamai a cikin ɗariƙun tijjaniya suna da wannan aƙida kuma za ka ji wannan kalma a bakin suna cewa ai ƴan ahlus sunna mushabbiha ne suna suna kamanta Allah da halittu to wannan magana su ce wa kadhabatil jahmiyatu a'da'ullah jahmiya makiya Allah sun yi ƙarya balhum aula bit tashbihi wat takdhib su yafi kamata a ce musu da yan tashbihi iftaru ala allahi al kadhiba wa qalu ala allahi zura wal ifka wa kafaru fi qawlihi in kuka lura ga yana yana tsananta wa jahmiya saboda su ne waɗanda ya gwagwarmaya da su wato fuska da fuska yace ƙarya suke makiya Allah sun kirkiri ƙarya sun danganta wa Allah sun kafirce wa gaskiya وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة ذاك الرافضة سنة تيم أهل السنة ناصبة وي وند سكا كفا وأهل بيت غابا to wannan zalunci ne wa kadhabatir rafida rafida sun yi ƙarya mu ahlus sunna ba ma kin ahlul baiti bal muna kaunar su muna san su kuma muna ganin san sa addini ne kamar yadda ibn tumayyah yake cewa hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu ƙaunan sahabbai mazhabata ne gaba ɗayansu ƙaunar ahalbaitu kuma da ita ma nake neman samun shiga a gurin Allah da haka za ga ahlus sunna saboda ƙaunar da muke wa sahabbai ga yi nan duk gida an ka bincika za ka samu akwai sunan ƴaƴan ƴaƴanmu da muke samu su Fatima Khadija Hassan Husaini ko ina akwai su a cikin musulmai ahlus sunna ba a ana ma ba su wani daraja in an ce Fatima sai dai a dinga ce mata binta ba a so a faɗi sunanta in an ce akwai Hassan da Husaini musamman a Kano sai ka ji ana cewa nan gida akwai jikokin manzon Allah haka ake ma kallon su kai wannan ai jikokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda kai an samu sunan jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laka rafida ƙarya suke yi mana sharri suke mana ba ma kin ahlul bait muna kaunar su wa idna sabu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabba wa shatma yayin da su wato rafida su suka fi dacewa da wannan suna domin sun kafa wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zagi da cin mutunci da la'anta wa qalu fihim ghayra alhaqi suna faɗan maganar da ba gaskiya bace akan sahabbai wa nasabuhum ila ghayri aladili suna danganta su ga abin da ba adalci bane kadhiban wa zulman wa jur'atan bisa ƙarya da zalunci da ƙarfin hali alallahi wastighfafan li haqqi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma suna wulakanta haƙƙin manzala sallallahu alaihi wasallam suna cin mutuncin abokansa yace wallahi wa hum wallahi aula bit ta'yir wal intiqam minhu ce kuma wallahi su rafida su suka fi cancanta da azazzage su sannan a dau mataki akan su ba ba sahabban ba wa amma al-khawarij su kuma khawarija fa innahum yusammuna ahlus sunnati wal jama'ati murji'a su kuma su dinga cewa ai murji'a ne dan ɗan khawarij sune suke cewa ahlus sunna murji'a wato masu sassauci wa kadhabat al-khawarij qawlihim bal humul murji'atu sune murji'an ay yazumuna annahum ala imanin wa haqqin dunan nasi wanda suke ganin su kai suke da gaskiya su kare suke da imani banda sauran mutane gaba daya wa man khalafahum kuffarun duk wanda ya saba musu kafiri ne ba ka suke gani ba wa amma ashabur ra'ayi wal qiyas wa inna yasmuna ashabal sunnati nabita wa hashawiyya su kuma sai su dinga ce musu annabita wato ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan haki ɗan tsiro wato waɗanda ba su kai suka kawo ba da kuma hashawiyya wato waɗanda suke ƴan cushen zance ƴan ƴan ƴan naji na gani ƴan ƴan ƴan kawai wana ya ce wana ya ce ba su da ra'ayinsu sai ai kawai ƴan riwaya ne sai dinga ce musu haka yace wa kadhaba ashabur ra'i a ada'ullahi wadannan su makariya suke bal humun nabitatu wal hashawiyatu taraku atharar rasul sallallahu alaihi wasallam hadisa wa qalu bir ra'i wanda zai aje hadisi ya kama magana da san zuciyarsa wa qalu ad-dinu ad-dina wa qasu ad-dina bil istihsan suna kiyasa addini da abinda watin ya burge su wa hakamu bi khilafil kitabi was sunnah suna hukunci da sabana alqur'ani da sunnah wahum asabu bid'atin su ɗan bid'a ne jahalatun jahilai dullalun batattu tullabu duniya masu neman duniya bil kadhib wal buhtan farahimallahu abdan qala bil haqqi wattaba al athara yace Allah ubangiji ya ji kan mutumin da ya faɗi gaskiya kuma ya ainihin bita yace wata masaka bi sunnati waqtada bis salihin yayi riko da gaskiya da sunnaye koyi da mutanen kirki wa janaba ahlal bid'i ya nisanci yan bid'a wa taraka mujalasatahum ya guje wa zama da su wa muhadathatuhum ya guje wa magana da su ihtisaban dan neman lada wa talaban lil qurbati min Allah dan neman kusanci zuwa ga Allah wa izazun wa izazi dini da neman girmama addinin Allah wa ma tawfiquna illa billah za mu ga a wani ta'aliki da ya kasa gashi nan ya kawo irin maganar da muka yi cewa me ya ja mazhabin ashabun ra'ayi ya yaɗu a duniya duk da wannan matsalolin ya ɗauko daga alamatul muallimi a cikin attankil ya ce na ɗaya uli an nasu bihi lima fihi min taqribil husuli ala ri'asati duna ta'abin fi talabil ahadisi wa sama'iha da gaskiya abin da yasa mutane suka so mazhabin ahlul ra'ayi shine yana da saukin ka zama babba yana da saukin ka samu mukami ba tare da kawo sha wahala kamar da ka san misali yanzu karatun boko duk kwas din da kaga yana da rawaji mutane suna san shi saboda yana yana da saukin samun abinci ne za a samu aiki da an yi shi mafiyan mutane da suke medicine da pharmacy da nursing me yasa suke yi za su ce maka san su taimaki al'umma ƙarya suke wa kazab san su taimaki aljihunsu ne saboda ganin wannan kati idan ka yi shi tabbas za ka samu haka samu aiki ba wani katu da baka taimaki al'umma da shi idan kaso idan kaso to haka a lokacin sai zama karatun hadisi bai da shugabanni ba su san shi ko kayi shi baka da recognition amma in aka ce ka iya mazhabin Abu Hanifa to nan da nan sai a baka alƙali a baka kaza a baka kaza da kuma na biyu yace waliya ashabuhum qudat bin nan qadir qudat an samu manyan shugabannin mazhabin Abu Hanifa suka zama sune shugabannin alƙalai kama abu yusuf alkazi ya zama shine shine kamar yanzu a ce grand kadi kenan ko shi ke naɗa alƙalai yawwa kazi kudat da haka sai kaga ku dole ya jawo yan mazhabar su yan tafiyar su ya dinga zuba su sannan kuma akwai almihna da aka yi mihnatu khalqil qur'an da aka yi a zamanin ma'amun da mutasim da wafiq su ba ruwansu ba su shiga cikin ta ba dan ba aqida su bace sai ya zama wato a lokacin gwamnati na musu kallon su ne na gwamnati tunda su ba su shiga cikin tafarki a sabon rayu da aka mai imtihani ba sannan kuma galabatul a'ajim ala daula waɗansu wanda ba larabawa suka zama su ne shugabanni irin baramika irin abin nan irin irin mutanen samarkanda su malik sha da makamantar suka zama daular banul abbas daula ce ba larabiya amma wanda suke i- istikami a kanta ba laraba ba ne kwamandojinta turkawa ne suke naɗa wanda suka ga dama yau ɗin nan suka gabe musu masu sauki shi sa wanda suka ga dama to sai zama su ma sun goyi bayan wannan abu sannan kuma da wato a ƙirƙiran ƙariri da aka yi aka ta danganta wa wasu a, malamai zuwa ga wanda suke nuna cewa malam wannan da falala an ƙirƙiri faloli na ƙarya an danganta wasu malamai wanda ba su da wannan falolin da sauran dai abubuwan da ya ambata waɗanda mun yi magana akan wasu su wallahu ta'ala to iya nan ƴan uwa masu albarka ya gama kawo lissafin aqidun da manhajin duka in ka ga dama ka tsaya iya nan ka gama littafin domin da abin da zai kawo yanzu maimaitawa ne amma tare da isnadoji maganganun da duk ya faɗa ne a baya zai sake maimaita su amma yanzu ba a suran bunud haka points ba a surar riwaya ko mun gane za ga yadda abin da ya kawo zai ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza wasu malamai sukan karantar da littafin iya nan da aka tsaya to ya isa ba sai ka ba sai sun kai ga na gaban ba domin na gaban duka riwayat ne kawai da zai ta kawo su amma dai ga wanda yake so ya ji ya natsu da maganganun ya san hujjojinsu ya san inda aka ɗauko su da yadda aka akkada su lallai yana da matuƙar muhimmanci ya sake bi a gaban malami ko ya zauna ya karanta in zai iya ya karanta waɗannan maganganu da malam zai ci gaba da kawo su wanda suke ɗauke da wato fatawoyi da isnadoji da kuma wasu ma hadisai ne marfu'ai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa tafarkin malaman farko da suka yi a littafansu domin waɗanda ba shi ba duk sun yi haka kamar ibnu babba ya yi albanar tsohora sai ya kawo irin wannan ƙa'idojin sannan kuma ibanar kubra ya yi ta da ainihin wato da nusu da riwayat haka ibn abi asim a cikin kitabu sunna shi ma irin wannan ya yi tudu shi bai kawo ba kawai ya kawo da riwayoyin ne haka al'ajuri a cikin ashari'a haka duk malaman waɗannan ƙurun suka yi daga ƙarni na uku zuwa na hudu zuwa na biyar daga baya ne sai aka dawo aka dinga yi littattafai waɗanda ba sai an bace isnadi ba irin su makadisi a cikin lum'atul itikad irin ainihin ibn taymiya a mafi wala tafansa safadiyya a cikin binnan littafin shi hamawiya da da dan karatu tafin nan mai sunan shi wasatiyya duk ga sanan dai alwasiyatul kubra duk haka yayin yin su da kuma din na bayan su haka ta saka ci gaba da idan haka babu iskali akan haka za mu rufe wannan kasar ɗin mu sa wani dan mu abin nan kuma sai a je a sake bibiya da littafan da ya ambaci wasu anan da wasu wanda ma ba ambata ba da za a gama ganin da ya haka suke insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah